والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساكي حقوا أدرس مدمكي قباتروا na usulul tafsir wanda shine wannan majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na wato goma kenan yanzu insha Allah ta'ala za a gabatar mun faro tun daga farko har Allah ya samu kawo cikin ilimi da balaga cikin al-asasul balaghi to sannan kuma cikin asasul balaghi za mu fara bayani ne kan ilmul bayan to shi kuma ilmul bayan wanda malam ya kawo cikin littafin sadrasatun fi usulut tafsir ustaz Dr. Muhammad Kabir Yunus ya kawo bayani ne wato akan fanni uku ne zai yi magana cikin ilmul bayan shine at-tashbihu da kuma al-majazu da kuma al-kinaya ina fata an fahimta kenan za a fara da at-tashbih muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to za mu zo a tashbih shi tashbihin nan za a zo a yi ta'arifin sa sannan kuma a faɗi rukunnan sa to kenan at-tashbihu ta'rifin sa at-tashbihu fil lugha sun kace huwa tamthilu shine kamanta abu da wani abu an gane ko wa amma fil istilah amma wajen istilahi nan tunda muna cikin balaga kenan wajen malaman balaga fa arrafuhu bi ta'rifatin sun yi masa ta'rifofi daban-daban min ahsaniha daga yana daga cikin mafi kyawunta wani shi na iya cewa to mafi kyawun ta wajen shi shi wanda ya rubuta littafin ko ba gane ba saboda wani shi duk abin da za a yi sai ya abin ga to mafi kyawun ta a wajen shi dama tun da littafin nashi ne mun gane ko annahu abinda ake cewa tashbihi ilhaqu shay'in bi shay'in arishkar da wani abu da wani abu bi zi wasfin da ma'abucin sifa fi mislihi a cikin irinsa tamkarsa ma'ana yanzu misali a ce wani abu shi da wata sifa sai a kamanta wani abu da shi cikin wannan sifa ina fata an fahimta wasu kuma sun ka ce annahu an yusbata a tabbatar lil mushabbahi ga wanda ake son a kamanta da shi hukuman hukumci min ahkamil mushabbahi bihi wanda an kai kamance shi da shi domin lokacin da ita sifa matsayin in ka cewa ne makaryaci na ka tabbatar mishi da ƙarya ban sani ko mun fahimta ba ita sifa tana nuna tabbatuwa abu ko koruwa abu an gane ko tunda in nace ne mai gaskiya ne na tabbatar mishi da gaskiya kuma na kore mishi ƙarya in tabi hu kafir yawwa to wannan kenan shine wato ilmi na abin da ya shafi at-tashbih kamanceceniya muna iya barin bakin waɗannan guda biyu sai mu yi hattara shi ilimin tashbihi in ka ɗauke shi cikin kamar ilimin usulul fiqh suna da kamanceceniya ta fuskar qiyasi ana ganewa ko ta fuskar qiyasi domin shi ma qiyasi za a kamanta wani abu da wani cikin sifa sai dai bambancin shi qiyasi sai an samu sifa wadda take tana da tasiri wajen fitar da hukunci sabanin tashbihi shi ba dole bane tunda ba hukunce hukunce suke karatu ba mun gane da kyau yawwa arkanuhu tashbihi shi na da rukunai sun ka ce arkanuhu arba'a huduna almushabbahu wanda za a kamanta wa huwa alfar'u shine wato a ce mai far'u reshi ko rehe almushabbahu bihi wanda za a kamanta da shi wa huwa al'asul shine asali wajhu shabahi sifar da sun huskar da sun kai kamanceceniya shine wa huwa sifatun mushabbahi bihi sifa ta mushabbahu bihi ake nufi wanda za a kamanta da shi alladhi yuradu wanda ake son nisbatuhu a danganta shi ilal mushabbahi zuwa ga wanda za a kamanta da shi an gane ko shi wanda za a kamanta da wancan din shine mushabbahu shi kuma mushabbahu bihi wanda shine asali da shine za a ɗauka sifat shi za a kamantawa da ita aw sifatul mushabbahi bihi alladhi yuradu tamthiluhu ko ko sifat wato mushabbahu bihi wanda da ita ake son a kamanta ta da shi wannan shine na uku na hudu adatu tashbihi abinda za a kamance ce da shi kenan ko suna ko harafi inda ce fulanun mislu fulan ka kai mata mislu suna ne inda ce fulanun ka fulan misali kaga alkafu harafi da mun gane ko yawa adatu tashbihi yace wa huwa al-lafdhu alladhi yadullu ala at-tamthili lafazin da yake nuna an yi kamancece ne Allah ya ce wa indahum qasiratu tarfi'in suna da mata qasiratu tarfi waɗanda adda gajeren kallo kallon su bai ketara ba zuwa ga wani nan ko duniya in baka annaya ba matar ka karshen ta kun yi shekara 20 amma wani ta kasu hankuri jina ta kai da kai mm ha to mallan musamman abin nan Allah da ya kyauta ainun jam'i na al-aina'u an gane ko sai an ka ce in an kai kasra saboda mi saboda abin nan aina uce mace mai wasi'atul uyun matan aljanna suna da fadin ido ka annahunna baydun maknun kaga ka annarin da tashbihin yanzu ka ce kwai ne maknunun wanda an ka boye me yasa ce maknunun wanda an ka boye saboda abu in yana boye da an hiddo shi ga shi na burge mutane amma ko bi kyawun abin shi na ga hili shi yasa an ka ce mata mace in tana sawa hijabi kaga an yi sha'awar a aure ta amma in har tar riga ta bayyana zinarta an ka gani kaga ba a kwaɗayin a aure ta kaga shaidan na nuna musu cewa su yi wannan tabarruci kamar wani abin kwarai ne a wani abin kwarai bane ina fata an fahimce ni muna gane wannan ko yawwa an gane ko to waɗanda dai misali na an ka bayar al-mushabbahu fihi al-mushabbahu wanda an kai kamanta fihi a cikin nassi kenan nisa'ul janna matan aljanna wal mushabbahu bihi wanda da shi ne an kai kamanceceniyar al baydul maknun wa wajhu shabahi al husn wal jamal kyawu shine al husn wal jamal kuma da kyawu ne da da Hausa kyawu na za a cewa ko ko kayatarwa ko burgewa wa safa'ul laun da kuma kyawun launi safa tataccen launi na gari wa sautu wa saunuhu ba sautuna ba saunuhu anil aidi kuma an kare shi daga hannaye Allah mai sa mai taɓin shi shi na ɓoye in an ce muna ɓoye kaga hannu bai yawan kai gare shi an gane ko yawwa ya ce ka ƙaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce lam ya tumi sunna in sun qablahum wala jan babu wani wanda ya taɓa su ba mata aljanna ba zauruna ba an gane ko duk da yake fuskar duniya dai ba a cewa zawara ta haihu budurwa ko budurwa ta haihu zaura sai an hankalta ma ɗabi'o'i da hankali da tunani ko ba haka nan bane eh wal adatu shi ko abin da za a aiki da shi an kai aiki da shi ka anna wa huwa harfu tashbihin wa tawkid abu biyu yake nunawa na tashbihi kuma yana nuna ta'kidi tunda anna dama asalin ta tana nuhin tawkidi mun gane wannan to wanga an baka misalin tashbihi na da yadda ake yin shi da rukunnan sa anwa'uhu fil qur'ani tunda muna karatu da cikin usulut tafsir an ka ce to yaya ne tashbihi cikin cikin qur'ani dan ka gane cewa shi ilimin yana da alaka da qur'ani kai tsaye ko da wanda aya ɗaya an kama da misali ko ayoyin ga guda biyu da muka kawo ai sun isa to amma saboda cikin qur'ani ne ina son mu gane wani abu duka waɗanda ka'idodi da aka faɗi tun daga inda muka fara karatu har bisa ga yau ya kamata ka san cewa duk aya ta qur'ani idan ka samu wata ka'ida to ya zan tsabbaka ta tun daga bakar hannasi tashbihi nawa akwai cikin qur'ani kenan wanga babin zai nuna maka tun daga bakar hannasu ha in akwai tashbihi yana da alaka da shi nan za a koya ma yadda ake mu'amala da shi in an ka ce uslubul hasr tun daga bakar hannasi ka tuna da shi ana ganewa da haka ka dauki cewa da nayi bakin waɗanga misalai da an ka kawo mm waɗanga misalai na an baka su saboda duk inda zai zo cikin qur'ani kana iya hankaltawa akwai shi saboda kai aiki da waɗannan ka'idodin ake so mun gane da kyau yawwa ana tasbihi cikin qur'ani malam yace an kakkasa shi ila anwa'in kasiratin da dama amma ga waɗansu waɗanda zamu iya fahimta a gurguje na farko yace at-tashbihul jali wat tashbihul khafi muna ganewa wanda an yi wani taksimi na donka in an an haɗe tashbihin to yanzu ana so a nuna maka an kakkasa shi yadda mutum zai gane shi akwai aljaliyu shine abin da ya fito a sarari a fili an gane ko shine aljaliyu yace huwa alladhi yakunu qasdu at-tashbih fihi zahiran shine wanda za a gane cewa nufin tashbihi manufar tashbihi ko dalilin tashbihi zahiran a bayyane ki yace wa huwa aktharu tashbihatil qur'an shine mafi yawan tashbihin qur'ani ma'ana sai zo maka a zahiri a fili a sarari baro baro mun ji da kyau misali in ya kame sallai da dama guda in muka bayar ya isa kamar inda Allah ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba kaga misalin su ai da na an yi tashbihi an kamanta su wato waɗanda suke ciyarwa da ƙwaya irin yadda take bada amfani ɗai ya bada ɗari bakwai kai ma in kai fi sabilillahi don Allah ɗai zaka samu ɗari bakwai bal ma Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha ana ma iya wuce haka Allah ya sanya mu daga cikin su na biyu asani huwa alladhi la yusarrahu fihi ko la yusarrihu fihi dukkan ayawa la yusarrihu fihi ba a ambatawa ba a fada karara ko ko la yusarrihu fihi Allah bai bayyana ba bai fada ba da tashbihin karara bit tashbihi lakin yalmahu lakin yulmahu ana gano shi allamh lamahat ita ce alama lakin daga allamh kuma fuska ana kiranta lamh dan da ita ake gane mutum lakin yulmahu min siyaqil kalami za a fahimta daga siyakin zance annahu urida bihi ghairu zahiri ana nufin ba zahirin shi abinda an ka faɗa ba ma'a jawazi iradati zahir tare da cewa shi irada ta zahiri ba a kore ta ba ma'ana in qur'ani ya kawo tashbihul khafi ma'anar shi ta zahiri tana nan ba a kore ta tare da cewa kuma kamancece da yayan an kai da wani abu wanda ba kowa yake gano shi ba sai mi sai mutumin da ya tsaya yayi nazari yayi tadabburin alqur'ani shi yasa an kace ai tadabburin qur'ani bari mu ba da misali dan mu gani ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ko nushran akwai kira'o'i daban-daban anan hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون سورة الأعراف آية 50 دبكو يزوى آية 50 دتكوس ما لن يتي فقوله da Allah ya ce wal baladu tayyibu ƙasa mai kyau nan ana nufin wurin da aka noma kalima ta balad tana iya ɗaukar gari ko kuma ta ɗauki gona don nan gona aka nuhi ba gari ba duk da yake wannan ya ce a'a ai gari asalin shi tare da gonakin shi yake don mutane ba su ma inda babu gonan noma inda mutane da ba makiwata ba shi mai kiwo shi sabai ya zama wuri daya yana neman inda abincin dabbobin shi ke shi ko wanda ya kafa gari galibi abin da ke sa a kafa gari abu biyu ne a samu wurin noma a samu ruwan sha ko tafki ko rijiya ga wuri in babu sun kai waya to gari sai yawo ya zama mun gane ko malam yace to wallahu a'lamu Allah shi ne mafi sani wanga alifun da lamun da kha'un ila akhirihi ake nufi in kaga an kawo su takaitawa ne an kai kamar in an ka kawo alif da ha'un ana nufin intaha yace masalul lil qalbi tayyibi nan Allah yana buga misalin zuciya ce mai kyau alladhi lahu isti'dadun fitri wanda yana da isti'dad shiri na fitra na halitta na ɗabi'a lissalahi ga karɓar inganci kyautatuwa kenan fa yusibuhu huda sai shari'a ta same shi wal ilmu alladhi anzalahu Allah da ilmin da Allah ya saukar ala nabiyhi ga annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yantafi'u bihi shi Muhammad kin mun ka kawo shi bai kawo shi shi sallallahu alaihi wasallam kawai kawo fa yantafi'u bihi sai ya amfana da shi shi wa ita wannan zuciya kenan sai ta amfana domin alqalbu a larabci namiji na da Hausa na yake mace kaga fa yantafi'u bai ce fa tantafi'u ba fayan tafi ubihi zuciyar sai ta amfana da shi wa yuntiju a'malan salihah kuma sai ya aikata asalin intaj shine kamar ka kera ko kai abin gaira ga suna amfani da kalmata intaj kalmata production production kenan wa yuntiju a'malan salihah ya aikata ayyuka na gari tayyiba masu kyau nafi'a masu amfani walil qalbil khabith kuma an ka buga misali da zuciya wadda take ba ta da kyau inda an ka ce wallazi khabusa kenan wal baladul ladhi khabusa alladhi laysa lahu isti'dadun fitri wanda bai da shiri na ɗabi'a ta gari au bi ta'birin asah ko ko ce mu yi amfani da ta'biri wanda an mafi inganci masalul lil qabil ladhi fasadat fitratuhu misali ne na zuciya wanda fitrar shi ta lalace ɗabi'arsa fala yastafidu bil huda wal ilmi baya amfanuwa da shiri da shiri wala yuntiju a'malan sayyi wala yuntiju illa a'malan sayyi'a baya gadar da komai sai ayyuka munana mu gane nan kaga albaladu gari za ka gani to duk da yake cewa dama albaladu tsayyibu ya khruju nabatu bi rabbi ai kasa ta fi wata kasa kyau wata gona ta fi wata gona kyau ko ba haka nan bane kuma wanda adda kyau zaka tsironta ya fito ta bada amfani mai kyau kaga ba a kore wannan ma'ana ba amma tare da haka abinda aka so na Allah na so ya nuna maka cewa shi alqur'ani kamar matsayin ruwa ne an ka kamanta shi da shi ita ko zuciyar sai an kamanta ta da ƙasa mun gane ko ita ko zu shi kuma kafirci an gane ko ita kuma zuciya wadda ba ta da kyau ita ma an sibanta ta da ƙasa to yanzu sai an ka nuna cewa in an ka sabkar da ruwa kaga qur'ani da Allah ya saukar gashi ya sabko zuciyar mumini sai ta karba ta yi aiki da shi zuciyar kafiri ko da ya zo ba za ta karba ba sai dai ta yi ta suka ko ta yaƙi abin kaga karshe sai ta lalace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara shi yasa ma hadisi na Abu Musa al-Ashari cikin sahih Bukhari manzo Allah sallallahu yake kamanta abinda Allah ya turo shi da shi masalu ma ba'athana Allahu bihi min al-huda kamar kasa ce akwai ajadib akwai qi'an wata kasa za ta karba ita ba za ta amfana da shi ba sai dai wani amfana da shi mutum na kafiri ya ce ya karanta wata aya ga wani mumini sai mumini shi amfana da ita amma shi bai amfana da ita ba kaga ya rike ayat amma bai amfana da ita ba wata kasar kuma ba ta ma karba turewa ta kai ba ta ma fahimta alqur'anin kuma ba ta rike shi kaga ita ta turi ba ta amfana ba ta amfana da wani ba wata kasa kuma ta karba kuma ta amfana da shi zuciyar mumini kenan muna ganewa to kaga mutum nawa zai zo wannan ayar ya wuce bai hankalta mu wannan misalin ba ya zama to kenan at-tashbihu al-khafi muna tare to bayan wannan ya ka misalai da dama kamar ba dole bane sai mun bi su ɗaya bayan ɗaya in muka bada misali guda ya isa hali na biyu yadda ake kamanta tashbihi yadda ake rarraba tashbihi bayan an yi tashbihul jaliyu da tashbihul khafi sai a yi tashbihul hissiyu bil hissi shi ma cikin qur'ani akwai shi hissi asalin shi daga alhissu ne alhissu kuma shine ma yudraku bil hawasil khams abinda ake ganowa daga kafa guda biyar waɗanda suke kai ma dan adam ilimi kafafe guda biyar su ne akwai halshi abinda za ka ɗanɗana ka ji a ɗwaci gare ko zaƙi abu na biyu hanci ka shaƙa ka ji shi iska kenan ko abinda ake shaƙa don abin da tare da iska sai abu na uku abinda ake gani da ido baƙi ne ko hori ko ja abu na hudu abinda ake ji da kunnai an gane ko sauti sai kuma abu na biyar shine fata ka taɓa ka jiya laushi gare ko zahi ko abin da ya kama da haka ko sanyi su ne alhis to galibi an ka ce alhis wani lokacin kuma ta alhis tana nufin qatl kashewa saboda sun ka ce na an ce hassahu ai abtala hissahu ya bata jin shi kina in kan mutu kuma ba za ka ji ba a hassahu Allah ce laqad sadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi izni tahussu kaga nan ba ana nufin kuna taba su ba kuna kashe su saboda in kun kashe su duka hawaskin za su tsaya abtala hissahu kenan ba sani ko mun fahimta ba to in sun ka ce alhissi suna nufin abinda ana iya idrakin shi da waɗannan gaɓoɓi guda biyar ba sani ko ana fahimta ta ba shi na yanzu da ta'abiri na abinda za ka suna cewa almadi daga madda ne abinda ana iya taɓa shi ana iya idrakin shi da kar alhawas alhamsa to shi wannan alhissi yukin nan ana kamanta hissi da hissi ma'ana a kamanta abinda ana iya hararo shi da waɗannan guda biyar da abubuwa guda biyar irinsu Allah ya ce wa ya tufu alaihim su ‘yan aljanna suna kewayawa a cikinsu Allah ya samu yi cikinsu ghilmanun jam'i na gulam matasa yara lahum nasu ne an gane ko an yi musu yara wasu sun ce ‘ya'yan kafirai ne wasu sun ce a ‘ya'yan musulmi da kafirai an gane ko akwai matsala akwai sabani kuma ma Allah na iya halitta wasu ma ya ƙara don ganin damar shi tun da aljanna gidan ni'ima ne wuta na abba za a halicci mutum a kaɗa shi ba in ba an kawo ka duniya ba kayi ko ba kai ba ka annahum su lu'lu'un lu'lu'ina maknun wanda yake boyayye a nan dibo don mu gane hissi bil hissi gulam yaro ai abuna ana ganin shi lu'lu'u abuna wanda ana ganin shi sai an ka kamanta wannan da wannan dukkan su ana ganin su to hissiyu bil hissiyu kenan mun gane wannan da kyau abu na gaba yawwa tashbihul aqli bil hissi al aqli shine abinda ake hararowa da hankali an gane ko shine suke kira al ma'anawi wani lokaci ko ar ruhi ana ganewa to abinda yake na hankali na sai a kamanta shi da hissi abinda ake gani shi wancan ba a ganin shi shi wannan ana ganin shi sai an ka kamanta abinda ba a gani da abinda ake gani dan mi dan yayo kusa gare ka shi na malam yace wal hadafu minhu taqribul ma'ani wa taswiruha a kusanto da ma'ana kuma ayi taswirin ta don ka gane ta kamar kana ganin ta misalin shi shi ma za mu dauki misali daya Allah ya ce alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سورة إبراهيم آية 24 الشجع أنن كلمة الله يا بغى مثال ألم ترى كيف الله مثلا كلمة طيبة كلمة ميكو ana ganin kalima furuci da aka da ita ka shajaratin tayyiba sai an ka kamanta ta da itanya ita ko itanya ana ganin ta shi ma wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisa kaga itanya ita ana ganin ta amma kalimar ba a ganin ta mun ji wannan da kyau misali na gaba ana gane ko sai tashbih al-aqli bil aqli sai a siffanta wato al'akali abinda ba a gani bil'akali da abinda ba a gani an gane ko ana son abinda ba a sani ba don a bayyana shi da abinda an ka sani wa gairar badahi abinda ba badahi bayan an ce badahi abinda hankali ga karɓar shi kai tsaye ba tare da sai an ta nesa ba kamar ka ce bita haɗai badahi kenan malam abdullahi ko badihi wasu na cewa badihi amma wasu ce asalin shi a ce badahi bil badahi wasu sun kace ma babu shi cikin qur'ani amma dai wasu malamai sun kace akwai shi to ba mu cewa ga mai gaskiya ga wanda bai da gaskiya wanda sun kace akai sai mu ce ku kawo kakka ji mutum ya haɗu magana kace babu tun ce ina dalilanka hatu burhanakum in kuntum sadiqin misalin shi alladhina atainahumul kitaba Allah ce waɗanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san manza Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya arifuna abna'ahum kamar da sun ka san ƴaƴansu an gane ko wasu sun ka ce ya arifuna hu sun san qur'ani ad-damir yaji ila al-qur'an misali ala ayyati hal nan abinda muke so mu fita da shi an sifanta sanin da sun kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin ƴaƴansu shi kuma sani abu na wanda yake mi ai ba a ganin shi ko ba haka nan bane to kidan kaga malaman da sun kace akwai cikin Qur'ani magana su ta haƙari tun daga shi sun bada misali sai kuma na gaba cikin waɗanga guda hudu tashbihul hissi bil mutakhayyal a siffanta abinda ake gani maimakon ce bil aqli sai ka maka wata kalima daga khayal ne abinda ba a ganin shi yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a al mukhayyala ana nufin wato kokwalwan mutum wani larabci ne wanda ba kowa gane shi ba sai Allah ya muna mai kyau tashbihul hissi a kamanta abinda ake gani bil mutakhayyil da abinda ba a gani shi kuma yace wal hadafu minhu at tashni'u burin da yasa ake yin shi at tashni' munanawa wat tanfir da korewa tsoratarwa dan a guje abin wat takhwifu da tsoratarwa yace wala a'rifu li hadha an-naw'i fil qur'ani illa misalan wahidan an yi sa'a yace ni dai duk iya sani na misali guda na sani cikin Qur'ani wanda adda wannan shi ya ce shi kiran kaga nan an yi sa'a da an ka samu misalin guda sai malam ya ce kamar inda Allah ya ce a shajaratu zaqum a cikin suratul safat aya ta 64 zuwa 65 innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنها إتجارة الزقوم شجرة بشياتي كو إتنيا تخرج ودى تكي فتا في أصل الجحيم أتكين تنظر في موت جهنم طلعها أصل طلع شيني أبن يقول له كان إيتوا ganyanta ko horenta ko hirtsinta ka annahu ka ce ru'usu shayatsi ne kan kanun shedanuna a nan dibo asalin tala'u na itiya yana ganin shi su kuma ru'usu shayatin ba a ganin su tunda ba a ganin aljanni galibi aljanni yana ta shakkalu bi ashkal mukhtalifa yana iya maka da sura daban-daban amma dai shi asalin halittar aljannin wa zai iya gaya maka ita khayal tana to kaga sai an kai khayal amma da jin an ce kan shedan ko baka taba gani ne ba ka san bai da kyau ko ba ka nan bane yawa to kaga wannan tashbihi kenan muna ji ko daga ciki sai at-tashbihu al-mufrad tashbihi makadaici wa huwa alladhi yakunu tarafa tarafa tashbih musanna ne tarafani na sai an kai idafa an ka shahi nunu wa huwa alladhi yakunu tarafa tashbihi fihi amrayn mufradayn su zamanto abubuwa ne guda biyu an kamanta guda da guda shi yasa an kai tashbihul mufrad ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة an kamanta zukatan su duk zukatan su jam'i da amanan zuciya ake nufi jinsin zuciya an kamanta shi da dutsi an gane ko to me yasa Allah kamanta su da dutsi bai kamanta su da karfe ba to da karfe da dutsi wanne ne yafi karfi an gane ko to me yasa yanzu sai a ɗauki ƙarhe a buga ma dutse sai shi ɗai ɗai ba shi ake zance ba yanzu in ka yanzu mahi yawancin dutse in ya gagara da ƙarhe da aka hushe hatta da katarfila da aka yadda ke hushe manya-manyan duwatsu ai ƙarhe ta to ba wanda aka hankalta ba eh ba ta cin shi a shi ai kasan ne asalin shi ta wata na wani nau'i na na kasa mai kadi ala ayyata halagan mujadogo shauki ahmad shauki a cikin kasida shi ya kamanta zukata wajen kekeshewa da ƙarfi yace walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamalal azaba ana ganewa amma zance mafi inganci duci yafi ƙarfi dalili kuma saboda in an ka kunna wuta takkai wuta in an kada duci da ƙarfi kai tsaye ƙarfi na narkewa duci bai narke ba shi yasa sai zama to shine makamashin wutar jahannama duk da yake ga Allah ba duk iya ga dama shine halittar ƙarhin da ya himi ya yi duci tunda ya ce walahum maqami'u min hadid ina fata ana fahimta ta yawwa to wanga shine tashbihul mufrad zuciya da duci abu guda ne sannan kuma akwai at-tashbihul murakkab shine tashbihi murakkab wanda wanda an haɗo abubuwa ne ba guda bane wanda shine suke cewa tashbihul hay'a wasu na kiran shi tashbihut tamthili a tattaro wasu abubuwa sai a hada su da wasu ya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا malam yace fal mushabbahu bihi wanda anka kamanta da shi halatun murakkaba halaci wanda anka hada min as-safwani dutsi kekeshashen dutsi shine wanda suka ce ma halallen dutsi wasu ce mai fad dutsi inji malam manzauri wa alaihi turabun akwai kasa kaman shi fa asabahu wabirun sannan sai ruwa sun ka same shi matsarun ghazirun mai yawa fa ghasalahu sai wanke ruwan ya tafiyar da shi wa tarakahu saldan amlasa ya bisan ya bar shi amlas duci ne kekesashe ya bisan wanda yake busasshe kaga an kamanta wasu halaye na sai da an ka kamanta duci ba ducin ɗaya ba akwai ƙasa saman shi tana nan ta tabbatar ana ganin kamar abin gaskiya ce ko da an kai ruwan sama kaga shi ko ruwan sama ya taho ruwan saman nan halin zakko shi da bugun ducin da tafiyar da ƙasar sai an ka haɗa su an kamanta mai yin sadaka sadaka babu wanda ya san abin da ake nufi da ita cikin zuciya take niyya ko to kamar misalin wanda yake ciyar da dukiyar shi na gashi ana ganin zahiri aikin Allah ya kai an gane ko to sai an zo kiyama ko da aka tashi yau mutum sara'ir sai ya bayyana bai da komi gashi nan kamar an yi ruwa wannan kasar ta ta hikinan zuciyar an bayyana abin da ke cikin ta mun gane ko wannan sai mu bar shi haka nan sai mu ce zuwa ga aghraduhu fil qur'anil karim me yasa ake yin tashbihi sun ka ce taswirul ma'ani a sauranta maka ma'ana wa tajsidiha a maida maka ita kama abu ne wanda yake gashi a fili yake tana yawa a boye shi ke asalin at-tajsid shine al-jasadu daga jasadu na jiki ne an gane ko yawwa kaga an kai maka nan sai abu ya zo maka kamar gashi kana ganin shi al-ijazu dan a takaita ma al-bayani tare da bayani domin in ba tashbihi an kai ba wani lokacin sai ka iske magana ta yi yawa amma da an yi maka tashbihi shikenan sai ka iske sauran bayanan duka za a iya ƙara bayanin su ina fata mun ni yawwa to wannan da yace aghraduhu na alfanniya na farko in yace fanniya nan yana nufin kamar waɗanda suke da alaka da ilimin balaga an gane ko ko kuma fanniya wanda suke da alaka kamar da fanni ya ce fanni kamar ilimi ne wanda yake kula da wato suranta ma'anoni ko kuma lafuzza al'agradul mawdu'iyya shina da agradul mawdu'iyya an gane ko sai ya kawo agrad ya ce abinda ya kamata a gane ana kawo tashbihi cikin alkur'ani don saboda a yi hidima ga makasid na waɗanda ƙur'ani ya sauka manya a kansu makasid na saukar qur'ani yawa gare su suna da yawa manufofi amma dai kamar in ana son a yi gaugawa a cin musu a dunkule ba a fayyace ba ya ce sai a ce manya-manyan dalilan saukar alqur'ani a targhibu fil khairi a kwadaitar da kai ga aikata alkhairi wal hasu alaihi a motsar da kai was sana'i ala ahlihi kuma a yabe waɗanda sun ka aikata alkhairi na biyu at-tanfiru min ash-sharri a nisantar da kai ko a sa maka kyama ko a saka gudun sharri wa tarhibu minhu da tsoratarwa wa zammu ahlihi kuma a zargi waɗanda sun ka aikata shi kenan in ka dibi qur'ani kullum yana nabin mu'minai kuma ya kwadaitar akan abin da suke aikata na gari kullum ya zargi kafirai kuma ya tsoratar daga munanan aiki da suka yi yace to kuma albarhana sannan da kafa hujja shine daga burhanin ga wani ce kuma mina na albarhana ita albarhana da daga gani yanzu yanzu in an baka maudu'i dubu duk kana hinda su ciki in ka iya amma ita barhana ba ta kare cikin abu biyu al-ithbatu wan nafi in ka ce abu gaskiya ne sai ce kawo dalilai barhin to dalilan da zaka kawo na nuna wannan abin gaskiya ne shikenan ko maudu'i dubu na haka na rasu tahiya in kuma kace ba gaskiya bane annafi wal isbatu da masu ne hukunci sai a ce ka dalilan da suke kore kaza shikenan barhin to maudu'i sun yi dubu in ka tsaye hakan ka kaga ka huta dan kakka tai ta baka wahala wajen tsara maudu'ai in ka iya shikenan ina fata ana fahimta ta uslubul barhana to garadi na farko at-targhib fil khair wal hasu alayhi kwadaitarwa a cikin alkhairi da kuma motsarwa a kan shi ƙur'ani ya yi bayanin wannan zaka ƙur'ani ya sifanta imani da tauhidi da ikhlasi da ilimi mai amfani ya kwadaitar zuwa gare su ina fata an fahimce ni yawwa ƙur'ani ya kwadaitar game da ciyarwa fi sabilillahi tare da ikhlasi ko ba haka nan bane kaga kwadaitarwa ga tauhidi ai babu inda kai tauhidi kwadaitarwa ga infaki shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan abubuwan da ake bukata duka waɗanda suna cikin al-aghrad al-mawdu'iyya sannan kuma misali Allah ya sifanta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sifofi na gari an gane ko in ka diba ayoyi daban-daban daban-daban daban aya ta karshen suratul fath da sauransu misali na biyu tsoratarwa daga sharri da kafirci tunda kafirci shine na farko da shirka da ga Allah subhanahu wataala yana sifanta kafirai da aikin da suka yi duka bannaci masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya ka masali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu ko ba karan bane suratu ali imran aya ta 116 at-tanfiru an shirki tsoratar da mutane daga shirka kaga Allah ce wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq kaga dai alamun halaka na duk mai shirka halakakki na yadda wanda an ka sako daga sama an gane ko wanda iska ta doke ta jefar da shi ne sai ya halaka ko wanda tsuntsu ya fizge sai ai shi ma halakakke na muna ganewa ko yawwa sai kuma at-tanfiru min riya an tsoratar da mutane daga riya an sa su gudun riya ka gani Allah ce ga la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kaga ka kubata kalladhi yunfiqu malahu riya an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab kaga an nuna mai riya aikin banza ya kai at-tanfiru min tarki al-amali bil ilmi shar'i a tsoratar da kai daga barin aiki daga aiki da ilimin da kan ne na gani ilimin shari'a ya kawo amma ba ilimin shari'a ne ba ko ma ilimin duniya ka karanta kai fatan ya amfani musulmi an gane ko in kana musulmi sai Allah ya baka lada kaga Allah ba da misalin wani malami watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalbi kaji an kamanta malami da kare to ka koyo da an ce kare ai lamari ya baci kare da ka sun ce kare lamari ya baci gharadi na uku albarhana kafa hujja sai Allah ya bada misali don ya nuna maka abu bai da kyau daraba lakum wallahu faddala ba'dakum ala ba'dhin fi rizq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa ko ba ka dan bari sai Allah ya sifanta maka da kai da bawanka a ce kun yi tarayya a cikin abin da kan mallaka yana yiwa ba zai yiwa ba kana yarda da wannan a ce mutum bawan kana amma duk abin da kan mallaka kun yi tarayya yadda kake iya zuwa gidanka ka kwanta haka zai iya zuwa ya kwanta yadda kake kwanciya da iyalinka haka zai kwanciya da su yadda kake kyauta da dukiyarka kake kyauta yadda kake duk abin da ka dama ka yi shi rayuwa kaga ai hankali zai nuna ka ba wannan misali ai da an ka bayar ko ba ka nan bari to kaga tashbihin ba a kawo shi kai tsaye ba amma nan dan saboda a kafa maka hujja ne at-tashbihu ghayru sarih amma wa fihi al-barhana ala adami mantiqiyatu shirk cewa shirka abu ne wanda bai da kyawu mun gane ko in habbu ku yadda ba da ku da bayan ku ku yi tarayya a cikin komi to dan mina za ku ɗauka halittun Allah shi da ubangiji kuma ku haɗa bayan shi da su a cikin mi a cikin a cikin bauta ibada kenan kaga wannan bai yi ba to yanzu insha Allah ta'ala mun kare da babu tashbihi cikin abin da ya shafi ilmul bayan sai mu tashi akan ilmu almajaz shi kuma za mu zo shi ma mu ga menene ya kamata a faɗa kan shi shi almajaz fil lugha asalin shi kalima ce mastar ko ko ismu makan kaga da mastar da ismu makan da irfu ismu zamani mun ka ce in harfi yana da fi'ili yana da harufa uku suna tarayya jaza ya juzu jawazan wa majazan an gani ko asalin shi yana nufin kamar tsallakawa ko wucewa ko kuma yankewa justul mawdi'a na na yanki na wuce wuri an gani ko yawa ajuzuhu jawazan salaktuhu wa sirtu fihi na shiga cikin shi an gane ko sirtu fihi na shiga na yi tafiya a ciki wa ajastu kenan na ketara shi khalaftuhu na bar shi baya na waqafa'tuhu an gane ko imamul jauhari kamar da malam ya kawo ya kawo wannan walistiyazu as-suluku kenan shiga cikin abu ba wancan suluki na dabi'a ba ita ma ana kiranta suluku dabi'a saboda kamar hanya ce wadda ka kama ta zan dabi'a gare ka ta fuskar aiki ba ta fuskar irin wannan hanyar da muke nufi ba ya kama ganganu na malamai daban-daban wanga misali na muke bayarwa sannan kuma istilahan yace malamai sun yi ta'arifin shi daban-daban an gane ko kenan akwai ta'arifi daban-daban ya kawo ta'arifi kusan wato ɗaya biyu uku hudu biyar ina fata an fahimci ni to kuma ina ganin guda za mu ɗauka daga ciki an gane ko istilahi za mu ɗauki ta'arifi na ibn rashiq ya ce wa ma'anar majaz tariqul qawli hanya ce ta faɗar magana wa ma'akhadhu wa huwa masdar kama taqulu qumtu maqaman wa qultu maqalan kenan abinda an majazi a wajen shi tariqul qawli hanyar da an kabi ta gabatar zance wa ma'akhadhu an gane ko amma galibin shi abinda ake nufi da majazi kai amfani da kalima ba akan asalin istimalul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu an gane ko wanga zai yi a gurguje an gane ko istimalul lafzi fi ghairi ma'anahu al-asli aw fi ghairi ma wudi'a lahu malamai sun yi saɓani nukta ta biyu isbatuhu tabbatar da shin akwai majaji ko babu ahammiyatuhu muhimmancinsa malamai sun yi saɓani ƙwarai da gaske wajen tabbatar da majazi ko babu shi ya kawo sunayen malamai masu yawa waɗanda sun ka tafi akan akwai majaz a cikin lugha wasu kuma suna ganin akwai majazi cikin lugha amma babu cikin qur'ani wasu kuma suna ganin babu majazi ko cikin lugha ko cikin qur'ani wasu kuma suna ganin a'a akwai majazi wato a cikin loka kuma da ƙur'ani ina fata an fahimce ni yawwa duk ya kawo hujjojinsu daga ciki ma shekul islam ibn taymiya yana daga cikin waɗanda su yarda a ce majaz ba shi ma shekh muhammad al-amin shanqiti ya tafi akan wannan ra'ayi shi ya sama ya risala man ujawazil majaz fil muta'abbad litilawati wal ijaz ya nuna cewa babu majazi a cikin alqur'ani kenan shi ya tafi cewa cikin qur'ani ne babu shi to kowane ya kawo dalilansa amma dai waɗanda sun ce babu majazi sun ce ya kamata a kira shi uslubun min asalibin lugatil arabiyya in ji shi shanqiti wanda kuma shi shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya tafi cewa badili na majazi a wajen shine at-tawatu'u fil lugha an gane ko to malam duk ya tattauna akan maganganunsu da irin abubuwan da sun ka kawo don haka waɗannan abubuwa ne wanda sai wanda yake kiran littafin zai abin nan amma yanzu za mu ce zuwa ga anwa'i na majazi ko anwa'i na uslubun min asalibin lokacin arabiyya yana da nau'uka guda hudu al-isti'ara an gane ko akwai kuma majazul isnad an gane ko akwai kuma al-majaz al-majazul isnad wasu suna kiran shi al-majazul aqli kenan suna biyu gare shi akwai kuma al-majazul mursal akwai majazul asalib mun ji nawa kenan hudu ko to kowanne daga cikin su in mun ka bada misali guda ai ya isa sai mu zo zuwa ga isti'ara an gane ko me ake nufi da isti'ara lughatan wa istilahan isti'ara a larabce fil lugha hiya talabul ariya ka nemi a baka aro shine isti'ara ka nemi a baka aro sha'ir ya ce ya musta'iral kutubi da'ni fa inna i'arati lil kutubi aru fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ba sai na fassara ba wa amma fil istilah amma wajen istilahin malamai fa hiya haqqi haqiqatiha ita isti'ara a cikin haƙiƙaninta تشبيه أصل أنت تشبيهنا تضيف أحد أركانه سي أنك شافي تلك تكون ركن ننسى إلا المشبه به سي أنك بر مشبه به إذا فتا أنفنشين الشيخ عبد القاهر الجرجاني وند تكين علم بلاغة سنة كنش الإمام سنكتي wato yayi ta'rifin tafi ta'rifiha an turida tashbiha shay'i bi shay'i in kana son ka kamanta wani abu da wani abu fatada'u an tafsaha bihi sai ka bar faɗar shi ƙarara bayyana shi bit tashbihi wa tuzhiru wa tuzhiru sai ka bayyana shi wa taji'u ila ismil mushabbahi bihi sai ka zo da suna abin da za a kamancece niya da shi fa tu'irahul mushabbahu sai ka arama mushabbahu shi ka bayan ka boye wancan wa tujrihi alaihi sai ka bashi ayyukan abin da ya kamata a ba wancan ina fata an fince ni almuhimmin wannan bayani ne wanda shi yasa ilimin balaga da ilimin usulul fiqh rikicin su yawa gare dama ulumul ala galiban saboda suna alaka da ka'ida mutane ba su son su saboda fahimta su waya gare shi domin sai an haɗi ka'ida kuma sai an bada misalai kuma sai an riki sai an gane rarrabuwar ta sannan yadda za a aiki da ita shi yasa mutane ba su son ulumul ala shi ko ba yadda za a yi ka fahimci karatu baka yi ulumul alama dan ma ka bata maka lokaci almuhimmu anwa'uha nau'ukan ita isti'arat na farko akwai al-isti'ara at-tasrihiyya isti'ara wadda an ka bayyana karara tasrih shine bayyana abu karara malamai zan sun ka ce kururu ta suwa daga kururu na وهي التي يصر وهي التي يصرح فيها بلفظ المشبه به cikin irin wannan isti'ara ita ce wadda ake fadar al-mushabbahu bihi rike da kyau wanda za a kamanta da shi shi ake bayyanawa amma abinda za a kamanta ba za a ambace shi ba dama shi tasbihu ne fadifa ahadu arkanihi ko a shafe mushabbahu bihi ko a shafe mushabbahu to ita wanga mushabbahu bihi an ka shahi an gane ko kamar inda Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات سورة البقرة آية تقريبين همسين دبقوي ما لن يتي استعير النور والظلمة أن يأنفاني أن أرو كلمة تحسكي da kuma kalima ta duhu fil ayati a cikin aya lil hidayati amma abinda ake nufi da su shari'a wa dalal da bata kidan isti'ara ce na mi tasrihiyya saboda shi an-nur din shine al-mushabbahu bihi az-zulmatu shine al-mushabbahu bihi al-mushabbahu na an-nuru ita ce al-hidaya shubbihat al-hidaya bin nuri don mu gani wa shubbiha ad-dalal wa shubbihat ad-dalal bi-dhulma misali guda ya isa sai al-isti'ara al-makniyya isti'ara makniyya wa hiya allati hudifa al-lafdh al-mushabbahu bihi ita ce wadda za a shahe mushabbahu bihi amma wa wa rumiza ilaihi za a yi ishara zuwa gare shi daga arramzuna bi shay'in min lawazimihi da ɗai daga cikin abubuwan da suke lazimta shi waɗanda dole in an ambace su to an san shi na nan wa hiya ablahu malamai sun kace tahe kai matuƙa wa likauniha awghalu fi ikhfa'i tashbihi domin ita ta kai aughal ta nuta shine al-ighal aughal yughil ighalan ta nuce wajen boye tashbihi kinan kaga ba kowa zai gano ta ba sai ni sai wanda ya karatu kuma ya gane karatu kamar inda Allah ya ce wa subhi idza tanaffasa da subahin idan ta yi sheda ta yi lumfashi to kaga an san dai sheda subahin ba ta ba ta lumfashi wa yake lumfashi dan adam ko abu mai rai kenan shubbiha subhu an kamanta asuba fin bisaqihi wajen bullowa shi shay'an fa shay'an kadan kadan ma ama yusahibu zalika tare da abin da yake abotakar bayyana shi min alhawa'il baridi na iska mai sanyi at-tayyib mai dadi bi insanin da dan adam lakin hudifa lafduhu sai dai an shafe shi wa rumiza ilayhi bi ba'd lawazimihi wa huwa at-tanaffus alladhi huwa mahallu at-tashbih muna ganewa to kaji sunanta makaniya dama makni daga alkinaya ne shi ko kinaya shine abin da an ka boye dama kalma ta akna tana nufin boyewa shi yasa aka ce kunyatu fulan yan ce kunye shi ai an shafe sunan shi ba ita an ka kawo ba na fata an fahimce ni to ai ya kawo aghraduha ma'ana manufofin da sun kasa ake yin ta akwai aghraduha al mawdu'iyya an gane ko da ya kawo to don haka ba sai mun tsawaita bayani kansu ba duk dai asalin waɗannan abubuwan na akhrad ya ce falata kharuju amma sabaka zikruhu fi tashbihi ba zai wuce ba dai duk irin abin da an ka faɗa cikin tashbihi kina in ka koma ma agradu tashbihi da agradu na isti'ara sai ka ga duk dai an tafi abu guda mun gane ko kenan ba sai mun sake maimaitawa ba annau'u thani nau'i na biyu shine almajazul aqli aw isnad majazul aqli ko majazul isnad cikin asalib na wato almajaz kenan an gane ko majaz al-aqli ko majazul isnad yace wa yusamma aidan majazul tarkibi kaje wani suna na uku ya bullo ana kiran shi majazul tarkibi ya ce wa huwa an yusnadal fi'ilu ana samun shi a danganta fi'ili an gane ko an yusnadal fi'ilu a danganta fi'ili aiki kenan wa shubuhu da abin da ya kama da shi ila gairi ma huwa lahu asalatan ba ga abin da yake nashi na asali ba li mulabasatin saboda mulabasa da galiba suna abin da an ka cuɗanya saboda cuɗanya an gane ko yawwa to nan malam ya kawo aya ta farko da ya karanta wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sabukum wala absarukum wala judurukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma kuntum ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin nan sai mun yi hattara ba a cewa gabbai ba su magana na tashin alkiyama don Allah ne ce suna magana nan na aka rikici tsakanin malaman balaga da malaman abin aqida amma nan malam yace asnad al irda alladhi huwa al ihlaku al irda shine halaka kenan ba ku yi tunanin ba wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum zaton da kun kai da ubangijin ku ardakum ya halakar da ku yace ila zannihim li kaunihim sababan lahu domin shine asanadiyya halaka su an gane ko marako a ce zuciyarsu ta halakar da su domin zato ina ne yake tabbatuwa cikin zuciya sai an kace zaton su ya halaka su ko kuma inda Allah ce ya bani adam la yaftinan da kuma shaytanu kama akhraja abaykum min aljannati yanzu anhuma libasuhuma liyurihuma sawatihima yace usnida ikhraju adam wa hawa min aljanna usnida an danganta fitar da annabi adamu da hawa daga aljanna wa naz'u libas anhuma an gane ko da kuma cire musu kaya ila shaytan zuwa ga shaytan likaunihi sababu dalika ko ba karan bane domin shi ya sababa wannan to wannan shine almajaz al'aqli amma don mu gane da kyau don mu gane da kyau bari in ba da misalin da za mu gane ba bari ma in ba da shi ma da hausa kamar ka ce na gina gidana in ka ce ka gina gidanka ko alajuwa ne ya gina masallaci misali ko ba ana faɗin wannan ba to yanzu shi na ya zo ya tuɓe ya buga birgi ko bulo har ya gina gida ya ƙare eh a'a amma shi ya ba da kuɗi kuma da izinin shi aka yi shi ya sai wurin shi sai an ce ya gina shi kenan ana danganta gina zuwa gare shi ta fuskar ba da kuɗi da izini da sauransu kuma karan bane kuma ana danganta shi zuwa ga maginin da ya yi shi saboda shi ya mubashar aiki to kaga danganta shi zuwa ga shi alajin isnadu ne akli ko isnadu tarki don ba shi ne je aikin ba kai tsaye mun gane wannan da kyau sai kuma abu na gaba sai almajazul mursal in an ka ce almajazul mursal wa yusamma aidan almajazu fil mufrad ana kiran shi majazul mufrad kuma ana kiran shi almajazul lughawi wa huwa alladhi takunu fihi alaqa alaqatu al-lafzi bi ma'anahu fihi ghayr al-mushabaha wanda shine alaka tsakanin lafazi da ma'anar shi ba kamanceceniya bace kina asalinta ba kamanceceniya bace wani dalili na daga cikin dalilai to shi wannan majazikin yawa gare shi akwai itlaqus sabab akwai itlaqul al musabbab wa iradatu sabab an gane ko akwai itlaqus sabab wa iradatul musabbab an juya shi ne kenan akwai itlaqul kull wa iradatul juz'i akwai itlaqul juz'i wa iradatul kulli akwai itlaqul am wa iradatul khas akwai itlaqul jam'i wa iradatul mufrad akwai itlaqul mufrad wa iradatul musanna akwai itlaqul jam'i wa iradatul musanna akwai tasmiyatu shay'i bima ya'ulu ilayhi akwai tasmiyatu shay'i bima kana alayhi akwai tasmiyatu shay'i bismi alatihi an gane ko sannan kuma akwai iqamatu sigha maqama ukhra إقامة اسم الفاعل مكان المفعول إقامة المصدر مقام اسم المفعول إقامة الفعل الماضي مقام المضارع إطلاق الفعل بمعنى إرادته إطلاق الفعل وإرادة مقاربته لا حقيقته إطلاق الفعل وإرادة إدامته أو تكميله كاجي وجن كسن نوعي قوم شابه إمام السيوطي ما إلا قنوة أن يكاو تنتكين إتقان دكين باسوين هو أن يكاو muna ganewa to tunda an kira shi majazul mursal bari mu dauki guda shi majazul mursal alaka ce tsakanin lafazi da abu amma ba mushabaha ba galibi shi abinda an ka hudi ba shi aka nuhi ba wani abu aka nuhi to kaga ai aiki ya koma sabo ko ba karan bane ina ganin wanda ya kamata mu bayar bari mu dauki guda na sha na wanda ya kawo bari mu ɗauki guda eh wanga ashe na sha biyu shi na adda ikama ikama ikama kusan guda uku sannan ta zuwa na sha uku almuhimmu dibo mu ɗauki inda ya ce ikamatul fi'ilul maudi makamul mudari safa ta 348 fi'ili maudina an gane ko sai a kawo shi matsayin fi'ili mudari an gane ko fi'ili maudi ya zo wurin fi'ili mudari إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك Allah ya ce ma annabi Isa ka tuna ni'imar da ni gare ka da mahaifiyarka malam yace id yaqulu lokacin da Allah zai ce domin yaqulu shine fi'ili mudari yadullu ala al-hali wal istiqbal me yasa malamai sun ka faɗi wannan magana saboda Allah ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum ayi zancen kiyama na to kaga ko kiyama bata tsayu ba kuma sai an ka ce iz qala Allah ya Isa ibn Maryam kaga iz yaqulu Allah saboda abin kiyama ai bata tsayu ba kina abin da zai zo gaba muna ganewa ko wani ma yana iya cewa ma bai yarda da wannan ba amma wanda yake fi'ili mudari'i qarara doki suratul az-zumar karshen ta wa nufiqa fi suri ya wa nufiqa fi suri eh fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi mi an nufiha a'a mi an ma'ana shi nufiha ya an ka ce kutiba mi an ma'ana kutiba an rubuta fi'ili madi to nufiha fi suri an yi busa cikin kaho to yanzu an yi busa muke nan zamanin wurin ga za a yi kaga an kawo fi'ili madi amma mudari ya nufi shi yasa wani an ka ce kala sai ya ce kala yana nufin fi'ili madi kuma ka nan bane ya ce to wani lokacin kala ba kala takdiba ya kulu dan Allah ya ce cikin ƙarshen sutul ma'ida qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah ya ce kiyama ranan na gaskiya mai gaskiya za ta amfani su to kiyama ta tsayi Allah zai ci shi yasa kowane fi'ili akwai ma'anar da yake nufi amma wani lokacin yana iya tashi daga wannan ma'anar khuruj allaf ko aljumla ko aw tarkib an muqtadahu zahir mun gane wannan da kyau kadiba cikin ma'anil nahwu na ustazin doktor fadil samun ra'ayi in ba manta ba ko na uku ko na hudu na hizo to ina ganin na hudu ne ko na uku dai na dai manta tsakankanin su ne tunda dama na ɗaya da na biyu na uku da hudu yi fi'ili ma yana ɗaukan ma'ana ta fi goma fi'ili mudari yana ɗaukan ma'ana ta fi goma shi kuma in ka diba sun al-itqan fi ulumil qur'an da littafin usul fiqh fi'ili amri dan galibi shi yadda me su saboda fitar da ahkam yana ɗaukan ma'ana ta kai 30 to kaga in fi'ili amri yazo cikin qur'ani cikin 30 din nan wacce ce yake nufi sannan fi'ili amri nawa akwai cikin qur'ani fi'ili mazi nawa akwai cikin qur'ani cikin fi'ili mudari nawa akwai cikin qur'ani to da haka yana da kyau mu ya hattara an-naw'u ar-rabi' nau'i na hudu majazul asalibi shine na hudu majazi na uslubi shi wanga abin da ake kiran shi na uslubi saboda yana da alaka ne wa tu'na bihi khurujul asalib al khabari wal amri wan nahyi wal istifhami an muqtada al zahir abinda ake nufi da shi khurujul khabar labari ya hita tunda akwai al khabaru muhammadun jalisun mubtada wa khabar ne labari ake bayarwa wan nahyu wal amru ko umurni wan nahyu ko hani wal istifhamu ko tambaya an muqtada al zahir wadanga su hita daga asalin su guda hudu dinga muna ji da kyau to sai a basuwa الخبر اولا مثال لاباري الاصل في الخبر ان يؤتى لافاده المخاطب بالحكم الذي تضمنه الكلام اصل اباد لاباري انا zuwa ne da shi an yi uta bihi li ifadatil mukhatab dan a sanar da a bashi fa'ida shi mai mukhatab wanda ake magana da shi bil hukm alladhi tadammanahu al kalam da hukuncin da magana ta kumsa ta'limul jahil kenan ka sanar da mutum abin da bai sani ba ko ba karan bane to wani lokaci labari sai malam ya ce in ka diba can wa kasiran ma yaridul khabar li agradin ukhra labari yana fita zuwa ga waɗansu ma'anoni daban yufhamu zalika min as-siyaqi kaga akwai lokacin da za a laba da labari ifadatul amri sai shi koma umarni aka nufi shi yasa ba a shahe khabar amma ana shafe hukuncin da khabar ya kumsa sannan kuma ana iya bada labari amma sai shi koma na hayu ana iya bada labari sai shi koma addu'a duka sunan shi na kawo su ana iya bada labari amma sai zaman to ba labarin aka nuhi ba almadhu was sana'u ana iya bada labari sai zo bi ma'anar zamm waɗanda ya kawo amma suna da yawa to misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju ashurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji babu rafasa ko mu ce ya sassan magana ko jima'i wala fusuqa babu fasikanci ko mu ce zage zage wala jidala babu jidali rikici fil hajji a cikin aikin hajji wanga in ka ɗauki zahirin shi sai ka kare ta qur'ani don aikin hajji hakka ruwa yana tayar su makka to in kace babu jima'i kuma wani da mata sai da ta kuma zai yi jima'i ko ba karan bane kuma kace babu fasikanci kuma makka ana fasikanci iri kara daban-daban sace sace da sauransu in kace babu jidali aikin haji har bugawa ana yi kulli da kulli to kaga labari Allah yake bayarwa amma ma'ana hul amru ma'ana ka ai fasikanci ka a sadu da iyali ko kuma balantana karuwa an gane ko ka ai jidali a cikin aikin haji utliqa al khabar wa urida bihi an nahy don dai mu gane ne kawo wannan to kaga sauran sai ka cike makanka ka koma cikin littafai abu na biyu al istifhamu tambaya asalin tambaya huwa talabul ifhami ka nemi a ganar da kai wal aslu fihi an yu'ta bihi talaban lil ilmi ana zuwa ne da shi don a nemi sanin malami ulama abin da ba a sani ba ko ba karan bane dan an kace ka tambayi wani abu yas'alunaka ma za uhilla lahum ko ba karan bane suna tambayar ka bi an ka halasta musu amma istifhama yana fita daga waɗannan ma'anoni ya bada waɗansu ma'anoni daga cikin su at-taqriru tabbatarwa daga cikin su al-inkaru musu ayi tambaya amma musu ake nufi daga ciki akwai annafi korewa ai tambaya amma korewa ake nufi daga cikin su akwai at-tawbih zargi daga cikin su akwai at-tashwiq kwadaitarwa daga cikin su akwai al-itab shi ma nau'i ne na zargi akwai at-tahwil ba da tsoro da haba ba na tahwil ba tahwil ba da wancan na haƙar na juyarwa sannan kuma daga cikin su akwai at-takfir nuna abu ya yawaita sannan daga cikin su akwai al-amru ayi tambaya amma umurni na an kai daga ciki akwai al'amu tambaya amma addu'a'u addu'a ake nufi daga cikinsu akwai attamanni buri ake nufi kaji duk waɗansu ma'anoni da suke zuwa amma muna iya mu ɗauki guda daga cikinsu don saboda mu gane yadda abin shiki misali kaga takrir mu ɗauke shi na farkon ba tambaya an kai amma ba amsa aka nema ba tabbatarwa ake nufi hal ata alal insani hidun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin ya zo ma ɗan adam wani zamani wanda bai kasance abin ambato ba wanda gagga tambaya Allah na wanda ya halitta da adam kako san Allah bai jahilci cewa ba ɗan adam ya yi zamanin da babu shi to kaga in baka fahimci wannan ba duk waɗanda sifofin da an ka hudi istifhamu da khuruju an muqtadahu zahir in ka toje fassar qur'ani kaga zaka yi kaga in ba mallamin tafsirin da kake bi ba yace nan al istifhamu bi ma'anar taqrir kaga ka hada rabi muna ganewa ko sai kuma abu na gaba salisan al'amuru shi ma umarni asalin shi ana iya zakkuwa da shi ba da ya ce wani ani biyu na mata dullo alaihi shi gato if'al auli taf'al tun da shi umarni na iya zakkuwa if'al ka aikata li taf'al sai ya zo da lamun amri ka aikata an gane ko wahiyar fil asali ta dullo ala talabil fi'il min al'a'ala ilal adna asalin if'al ka aikata tana nuna umarni ya taso daga sama zuwa ƙasa kaga idan general ya umurci solda umurni ne ko ba karan bane shi kuma idan solda ya ce ma mai gida shi wani abu roƙo na shi kai idan aboki ya ce ma aboki ya wani abu shawara ce yake bashi don mu gane galibin al'amuru ko ya taso daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama ko kuma ya zamanto masu matsayi guda ne in masu matsayi guda ne shawara ce in daga sama zuwa ƙasa umurni ne in daga ƙasa zuwa sama roƙo ne shi ma hali haka yake to amma al'amuru yana fita daga ma'anar shi ta asali yana iya zakuwa bi ma'anar du'a mene ne addu'a'u addu'a ko roƙo ko at-tahdidu da ha babba tsoratarwa ko narko ko firgici ko at-ta'jizu gajiyarwa da nuna kasawa al-ibaha an baka zabi ko kai ko ka bari at-ta'jibi at-ta'ajjubu aw at-ta'jib at-ta'ajjub ko kai mamaki awi ta'jib ko ko kama makar ka ba da mamaki kinan ga wani at-ta'ajjub kai kai da kanka at-ta'jib kuma ka ba wani mamaki an gane ko duk umurni yana zuwa da wannan ma'ana to yanzu da Allah mu bada ko da misali guda don a gane haka nan da kaga addu'a umurni yana zuwa bi ma'anar du'a ihdinas siratal Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya yanzu mu mun isa mu ba Allah umurni a'a addu'a ta muka yi don Allah ya yi ƙarfin wani ya ba shi umarni to kaga sauran kuma sai ka abin nan nasu abu na ƙarshe cikin al-majaz na wancan majazul abin nan majazul asalib shi ne cewa annahayu hani kowa mun yi zancen shi ba wa huwa ya dullu fil asli ala talabil kaffi abin da yake nufi ka kame an fi'ilin ma daga wani aiki da anka umurci ka kame gare shi amma ala wajhil isti'la ya zama to da sama ne umarnin ya taho shine isti'la to amma shi ma shina fita daga cikin ma'anar shi yana bada ma'ana addu'a wani lokaci in hani yazo addu'a yake nufi wani lokaci yana nufin at-tayisu yanke kauna wani lokaci yana nufin al-inasu wa tam'ana shine a inas samun natsuwa wata ma'ana shi ma na tsohon da yake nufi an gane ko da sauransu misallan da ake kawo wani lokaci ba ana nufin bakin su bane fa a'a a dan baka misali na don ka gane abin yana fita daga asalin shi to yanzu misali inda muka ce abin da ake nufi da al'amuru addu'a wa addu'a shi ma mu dauki na addu'at tunda abin yana da alaka da Allah kai tsaye rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna kakka kama mu inna sina in mun kai mantuwa aw akhtana ko mun kai kuskure la kamar kana ba Allah umarni na akwai wanda ya sai hana Allah a a addu'a ce ake yi to shi sa irin waɗanga abubuwa an ka ce mutum ya koye su an gane ko kada ya ce ba su da amfani saboda in an ka shigo wajen aiki za ka ga amfani su ya sa malam ya kawo daurul majaz fi ahamiyatul kalam daurin sa annahu yusaidu fi taqribil ba'id yana taimakawa wajen kusanto da abin da yake nesa annahu yuksibul kalama quwwatan wa ta'siran fi nafs yuksibu yana gadar ma magana kuwa karfi wa ta'sirin fil nafsi da tasiri daga ciki annahu yuksibul kalama rawatan wa jamalan yana ƙara ma magana rawatan kawatarwa wa jamalan da kyawu annahu yuksibul kalama sa'atan yana ƙara ma magana yalwa annahu wasilatu min wasailil ijaz hanya ce ta sakaita magana ma al wafa'i bil ma'ana tam kuma a samu ma'ana cikakka wannan shine fa'idarsa to ala ayyati hal dai waɗannan duka misalai ne mun ka kawo kuma nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinsa abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh